Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fuswat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يحضر لنا في هذا المحضر والتعط في بنظرة تأتي لنا بزهر الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم الله قديا الله يساكي دعوة مو a wannan mazauni wanda za mu ci gaba da karatun diwani to kullum ina gaya muku ku yi ta addu'a malar shehu Allah ya kara mishi lafiya kun dauki magana na sama-sama ba ku dauke ta da muhimmanci ba kuna ganin kamar addu'an da za ku yi masa nan kuna ganin addu'an ba zai amfane shi ba addu'an amfane shi ne amfanin mu ne ku ringa masa addu'a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ko da yake zamu shi da zamu fara karatu ba zan kawo wani magana mai tsawo ba lokacin da shehu rabbi Allah ta'ala ne ya bar duniya sai wani babban malami wanda yake ba dan tarika tijaniya ba ya zo ya ta'aziyar shi Ibrahim ya yi ta'aziyar shi Ibrahim sai ya yi wata addu'a addu'an da kaman ya ce shehu kar ya zama na wato kaman mutum da bai haihu ba ya zama na bai da haihuwa bai da ya'ya dan sai ya ake kiran shi Hausa ba sai wata addu'a yayi wannan addu'a yake Allah ya sa shi Ibrahim kar ya zama abu na haka to sai shi abdullahi ya tambaye shi me yake nufi da wannan maganan sai shi abin da yake nufi da wannan maganan shine kar almajiran shi ya so ka cewa bai kamata su yi mace wa addu'a ba to saboda haka kaga mu almajiran shi zai dukkan mu bayan wazifa sai mun kawo hadiya ke kulkullahu goma sha da salatul fatiha goma da fatiha mun mashe hadiya to saboda haka shi muridi kullum ya kamata ya mishi addu'a kai ma almajiri kullum ya kamata kai ma malamin ka addu'a to saboda haka kar ku yi wasa da addu'an nan maganar da nake yi Allah ya kara wa malam shehu lafiya ku dauka ku dinga yi a kun rana ce ya mu zauna ba to me ya kawo haka rashin lafiya to saboda haka Allah ya kara masa lafiya mu ma Allah ya kara mana lafiya lafiyar nan tana da muhimmanci sosai in ba lafiya ba za iya ba ku sha abin da za ku sha ba ba za iya shayar da ku ba abin da kuka so ku ji ba za ku iya samu ku yi ba har likita ya hana shi magana to in likita ya hana shi magana ina karatu kuma kowa karatun kuke so to saboda ku kuta addu'a Allah ya fashi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Fatiha wa salatul fatih Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وسلم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
kuma rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai sauraro yau uku ga watan fabrairu miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur a zawiyan maulanmu shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin عليه صلاة الله ثم كلامه عليه صلاة الله ثم سلامه جميع شؤون الكلك من شاني قيلك في قلاني ونكسي قد قدمت لذكره من ذا يا جليل جميل خلقه ذكر ربه سجدي خليلي مرادي على عدرات الزنا مزدي على ليت سيري كيف أديها عنده له إنجيل آدم والسقي خلقت له بالذات إني أحبه من زعل فإنك ميراب الوجود ووجهها من زعل وإنك قتم الأنبياء فلا يرى قيلك مسيلما تلك الزاب ولا كونه مجدودي وردي أهق لك يبدل ضده
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu
jami'u shu'unil khalqi
dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake buƙatar komai da komai amma shi Allah tabaraka wa ta'ala bai da buƙatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a yau kuma mun shiga harkar niyar duk da yake akwai sauran abinci a baya a baya muna nan a cikin muhammad musawu da kuwa ta sayyidi duk sanda Allah ya ba mu iko ya ba mu dama daga nan za mu dasa muna neman dan wata hanya ne wanda za mu samu sauki amma duk wanda muka samu dama din to daga nan ne za mu tashi amma yanzu muna tafiya kan wato harafi harafi yau kuma za mu tashi harafin mim Mhm.
بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
جميع شؤون الخلق
Yau ya ce dukkan sha'anin halitta ban rage komai ba minal fasli ilal wasli dukkan sha'anin halitta baki daya tun daga alif zuwa ba ko kuma tun daga nuqtatul ilmi zuwa nuqtatul qudrati ko kuma tun daga nuqtatul qudrati zuwa nuqtatul irada ko kuma tun daga nuktatul irada zuwa miƙewar da alif ya ya tsaya wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma tun daga miƙewar alif zuwa kasantuwar sa ba to duk abin da yake gudana na sha'anin wato ayyukan halitta baki daya shi wannan alifin din shi ne wanda muka faɗi tun farkon fassarar salatul fati muka yi magana cewa alifin din Allahumma dubbai uku ne suka yi shi nuqdatul ilmi nuqdatul irada nuqdatul qudra su suka miƙe suka yi alif to alif shi kadai ba wanda ya san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance shine ba to shi ne dalilin faɗin Allah faɗi harafun da baɗi na aka sani da ni aka sani kenan baɗin alifin ɗin ne kuma alifin ɗin ɗuggan guda uku ne asalin ɗuggan kuma ɗaya ne su so da haka tun daga wannan lokaci sha'anin halitta baki ɗaya daga sha'anin manzan Allah ne من شأن فيلتي daga sha'anin wannan gwarzon fasihi ne wato failak fasihi mai tsananin fasaha wanda ya isa matuƙa a fasaha wanda in yana magana ba mutane kawai suke sauraronsa ba shi ne failak in yana magana mala'ikun da ke sallai suna ji sun kasa kunnen aljanu suna ji mutane suna ji dabbobi suna ji iska na ji wuta na ji ruwa na ji sannan dukkan tsiro yana ji sannan dukkan ƙwayan zarra a cikin wujudu tana ji to shi ne faila wanda in yi ko ba ka so ka ji sai ka ji in yana magana sallallahu alaihi wasallam shi ne shi ya ce to ni sha'ani failaki daga sha'anin wannan gwarzon fasihi ne wanda saboda tsabar fasaha ulama zahiri suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karatu ba ko bai iya rubutu bai iya karatu bai iya rubutu ba su ba suka ce gaskiya ne amma kuma wato saboda tsabar karatu saboda tsabar iya karatun da annabi yayi sai da ya zama karatun ma shi yake nema ya fashe karatun ya faru da mai karatun to sai ya zama karatun yana bin shi a baya to kaga mai shi ne ilimi shi ake nema sai da haka menene nashi da ya iya rubutu ko ya iya karatu bayan shi ne karatu to sai da haka shi ne failaki wato kun ka lokaci a ai shi da iya karatu da iya rubutu ba sai ce nun fassara sai ce qaf sai ce hemim ko hemim ayin sin qaf ko ce alif lam mim sai ka fassara ga shi nan muna ganin manyan malamai an za su Allahu wa rasulu alam eh man ba dole ba فعيني sai ce kaga ainihin idanuwa nan nawa wato ainihin idaniyata وكالكالي da kirjina وترسي da takaddata ولكلكي da ainihin gudan harshe na إلامي
alƙalin mana ونكتي da tawadata قد خدمت
wato tun da na gano cewa dukkan shu'unul halitti ne shi alfailaki to waɗannan abubuwa da na zano maka kada kadamtu sai na hidimtar da su baki daya بذكره ga ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بذكر رسول الله sai ya ce da yawan ambatan ma'aikin Allah da nake yi ne أعلو nake ɗaukaka akan ulama uzzahiri وعرفتي nake hauhawa kuma akan ulama'ul batin eh a alu nake hawa wuyan duk wani masanin ilimin zahiri wa artaki kuma nake hauhawa akan wuyan duk wani masanin ilimin batin
جليل sai ya ce in baka san shi ba bari in gaya ma shi annabi mai girma ne جميل sannan annabi kyakkyawa ne خلقه sai ya ce kaga ɗabi'un ma'aikin Allah ذكر ربه wato alqur'ani shi ne ambaton ubangijinsa ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to so da ka ɗabi'un manzo Allah ta mai sai da Aisha menene ɗabi'un ka tace hulqu alqur'ani ashe ku ya radiyallahu ta'ala ne magana ce ba dan ta shiga da ladabi ba da sanin adabu na halara da ce ta ce alqur'ani yamshi alal ardi eh annabi ba wani bane illa qur'ani ne yake tafiya akan ƙasa بشير annabi mai albishir ne ga muminai نذير annabi mai gargadi ne ga kafirai رب صدق annabi ma'abocin gaskiya ne shi ne rabbu sidqin eh shi ne mahalicin gaskiya subhanallah rabbu sidqin ma'abocin gaskiya eh ka gani ashe shi ne ma gaskiya eh مصدقي kuma abin gaskatawa sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'abocin gaskiya ko musaddiki abin gaskatawa duk abin da annabi ya faɗi gaskiya ne kuma shi ne ma ma'abocin gaskiyar baki ɗaya خليلي sai ya ce ya ku abokanai na badaɗayai na su wane ne waɗannan badaɗayai su ne abubuwan da ya zana a baya ya ce ainu da kalkalu da irsu da laklaku da kilamu da miksu waɗannan su ne badaɗayan ai da'iman mutum bai rabo da zuciyar shi yana tare da ita kirjin shi mutum bai rabo da harshen shi da'iman ido ma da'iman kuna tare to kuma abokin da kuke tare da'iman shine badadinka to shine shi ce ya ku badadayai na ainihin idanuwa na da kirjina da harshe na da alƙalami na da tawadata to shau ya kira su bari mu ji me za a yi da su مرادي sai ce ba wani abu nake so ku yi min ba illa ku tafi da ni على حضرة السنا ba a kan jirgin sama ba ba kuma a kan jirgin ruwa ba ba a kan mota ba ba a kan doki ba ba a kan raƙumi ba ba a kan jaki ba a a ala hadratus sina a kan halaran lahu halara ta biyu halarar biyantawa shine hadratus sina halarar biyantawa wanda daga Allah sai shi wa salis naini izu majil gari in yaqulu sahibi la tahzan inna Allah ma'ana idan Allah annabi yana tare da Allah to shine na biyu annabi ya dawo shi kadai to annabi to tijani shine na biyu a cikin kogon zaki wa salis nain izma fil gari hadratul wilayati da hadratul nubuwa kenan fi garin zaki iz yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana Mm, ba inna ma'iyadi ba maqamun annabi Musa kenan inna ma'iyadi ba annabi Musa maqamun sa kenan inna mai sai da ya ga mai iya sanne ya ga ubangiji shi kuma annabi sai da ya ga Allah sanne ya ga mai iya eh inna Allah ma'ana to shi ne ma sai da shi inna Allah shi kuma inna mai iya sannan rabbi shi kuma inna Allah har manyan su ba ma suka ce kai in ka ce inna Allah ma ta tsaya a nan eh ma'anan na wasu ne Mm.
أكدي sai ya ce ba wani abu za mu yi ba in kun ɗauke ni kan halara ta biyu kun kai ni can abin da zan yi shine uka di in biya لبانات الفؤاد bukace-bukacen zuciyata الممزق a bar kyakketawa da ƙaunar annabi Muhammadu zuciyar ta kyakkece saboda ƙaunar annabi على
wato me zai kai ni wurin abin da ya sa zuciyar ta kyakkece zan kai ta wurin wanda zai kyakkece sai ya ce ala kowa ya yi shiru khalifan Allah zai magana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam khalifan manzon Allah zai magana da manzon Allah kowa ya shiru ya saurara laita shiri da ma dai wannan diwanin nawa ya sanar da ni kaifa ahadiya
wato yaya alkawari na yake indahu a wurin ma'aikin Allah fa inna lahu indi to diwani ko dai baka gaya min alkawari na wurin annabi ba ni bar in gaya maka yanda nawa yake fa inna lahu domin cewa ga ma'aikin Allah indi a wurina la ahadan wasiki wallahi yana da wani irin alkawari muwaffiki abin amincewa har abada bana warware alkawarin manzo Allah wannan shine dalilin da yasa an ce wani daga cikin manyan Larabawa Murtaniya farkon yana faira da shehu yana tarbiyar rayuka ana ta zuwa wurin shehu har wasu in suka yi tarbiya ma suna komawa ga Allah saboda hasken da shi yake dauke da shi yana da zafi ba a rika gama ba da manyan kudubai ba su gama dauka ba dan sai da manya suka ɗauka sannan abin yayi sanyi shi yasa kake gani ana tarbiyya cikin kankanin lokaci wanda bai san harkar ba sai ya ta zage zage to wato a wannan lokaci sai ya aiko shi takarda ya ce wa shehu ina haɗa ka da Allah da annabin da ta ce wai kana kai kar ka taba min ya'yana ko bayan rai yau da ya ga takarda ce ina ma bai haɗa da Allah ba fa inna lahu indi la ahadan wasiki tsakani na da annaba akwai alƙawari amintaccen alƙawarin da babu warwara kuma na san ba ƴaƴansa ba wallahi shi ma in yi tsawon rai dole sai ya ji ni shikenan ala nan tafiya ta yi sa shawul haji ya zo shekhani sai bi Muhammad bin Misri manya manya suka yi ta zuwa ƴaƴan su suka dinga haddace alqur'ani ga fatari na nauyi ga suna samu alhali shi babba ne kamun bayyana faida irin shiru shi kan ƴaƴan ma shiru a ba sai ga shi da ƴaƴansa da ya tafi ya taho an Madina aka dinga liki ana ai wani ne wani ne ai wani ne aka riga ga shi ta yi tun faɗa su a kawo inabi a kawo komai na girmamawa a girmama shi aka bayan zuwa ce ai abin nan da shi wato haka abin yake dama ai dama kaza kaza ƴaƴan mu ne ga sun ƴaƴana ne na kawo muku kaza kaza kaza sai dai ga magana shi yake ban da hannu akan ƴaƴan tsakani na da Allah ba akwai alƙawari amintacce ai ni ba wasa nake ba in kai wasa ka ni in ka ji na faɗa abu tsakani na da Allah ba wasa ce saboda ka akwai alƙawari tunda ka haɗa ni da shi ba zan taɓa ka su je ko ina za su je su yi albarka su je su yi amma ba a hannuna ba
halaftu lahu kyau ya ce in baka sani ba na rantsewa ma'aikin Allah a gabansa ni da shi bizzati na ce masa billahi allazi la ilaha illa huwa inni ni innan Ibrahim al-Kaulahi a Singali uhibbuhu wallahi ina kaunarka abin da na ga Allah ke ni da shi na gaya masa da shi ina kaunarka
midadan kuma wata irin kauna nake ma ya rasulullahi safiyan mai tsarki ga barin tawaya wato akwai kauna fa iri iri akwai wanda yana kauna amma bukatar shi a wurin annabi ya zama wali wani bukatar shi ya yi kuɗi wani bukatar shi ya yi kaza wani bukatar kai hatta ganin annabi ma shi bai bukata ba wai magana wani abu ya ga annabi ma ba damuwar shi ba ba wani asiri ya zo masa daga Allah ba cikin muhawara shi ke ce masa an ta tara rasulullahi sai sallallahu alaihi ta'ala ne yace arju zalika ko bai gane amsar da shehu ya bashi ba shi kuma asiri ne haito daga Allah amma shehu saboda girman walitta da kafita cikin kujera ta daraja da shehu ya ga ya ce wa shehu kana daga cikin mazajen da ke ganin annabi shehu ya ce ina bukata haka sai ce to a turidu an talqahu ko kana so ai ma addu'a ka haɗe shi to ya ce la uridu ba na so yace wa in kuntu uridu fa uridu alla uridu bima yuridu al-muridu kazalika allazi uridu in dai ina nufi to sai dai ya zama ina nufin kar in yi nufi cikin abin da mai nufi yake nufi to wannan shine abin da nake nufi kaga asiri na da ji malam bai san da wa yake magana ba bai san ana cikin liwaqtin ma Allah bane la yasa'uni malakum muqarrabun wala nabiyyun mursalun
fa hawa na hadi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tafarki na a zahiri shi ne tafarki na a shari'a wa maudiki kuma shi ne tafarki na a hakika wato shi ne wurin hutawa ta duk aikin da na a shari'a maudiki nan ne bagiran hutatawa hu- hutawa ta wato mahallu rahati nan ne bagiran da nake hutawa fa innaka cewa kai ya rasulullahi mihrabul wujudi kai ne masallacin halitta masallacin da halitta suke bauta Allah kai ne wannan ha- masallacin wa wajhuha kuma kai ne alƙiblan masallacin ma wa innaka cewa kai ya ma'aikin Allah babul wati kai ne kofar saduwa da Allah lil mutahaqqiki amma fa ga wanda kokonto ibashi shi ne mutahaqqi in ka zance mutahaqqi wanda kokonto ibashi wanda yake bauta Allah ba shakka ba kokonto eh wanda iya miƙe da yayi kabbara zai ganshi an ta abu dalla ka annaka tarawo to ya kai wannan makam to shine muhaqqi kenan shi ne zai wuce wani naka babu wasili lilmuta hakiki kai ne kofar saduwa da Allah amma ga wanda kokonto ya bashi ba ga kowa ba za ku wanda ke ganin annabi mutum ne kamar shi ko kuma ma yau yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babul wasili lilmuta hakiki ga wanda kokonto ya bashi
wa innaka cewa kai ya ma'aikin Allah khatmul anbiya'i kai ne cikamakin annabawa baki daya fala yura nabiyyun ba za a taba ganin wani annabi ba wa aidan mustafa bayan wucewar abin zabin Allah alqarni sadauki failati babban mutum shi ne alƙarni wato gwarzon sadauki nan kuma faidaki babban mutum can faidaki alfasihul hazik fasihi mai tsananin hazaka ga fasaha ga hazaka nan kuma gwarzon sadauki alfaila babban mutum a nan musailimatul kazzab sai wace kaga musailamatu din nan makaryaci ne hawala ya yi matuƙar ƙoƙari duk za mu dawo za mu yi magana a kai.
kaunahu Wato ya yi matuƙar ƙoƙarin kaunahu ya ga ya kasance sharikan kishiya lahu ga annabi Muhammadu fil amri a cikin lamarin annabta.
ma da tamajjuki Kai musailama ya yi tsantsar cika baki abubuwan da ya dinga yi ɗin nan cika bakin banza ne kurum ba.
wa rabbi Amma kaga Ubangiji na yuhibbul haqqa yana tabbatar da gaskiya duk inda take yusilu diddahu kuma yana fata kishiyar gaskiya ولو ولو أهل تزندك ko da kuma abota zindiƙanci ساء نور الحق in ne masu ɓata hasken gaskiya da bakin su ko da sun yi haka sai Allah ya tabbatar da gaskiya duk inda take.
أبيتا كيك دعواه دوده ولكن ربي خالق قيلك فوزا باد قد زاد الله كيده وتبقى ما نسيه ترتقي وإنا قريشا كذبوا وقتلوا فمزق سيف الهج فاستوكي أبا جاجوم أن كذبوا وهربوا أفادوا نوم العاجز والأمور صدقك لو آذوت أنفا لم يزد ملك والد يا الله فيا ربي فاسلك بسراد محمد ويا ربي فانصرني على قلبي يا الله ويا ربي حججني وبشر قلوبنا وسعدي وأبدي يا الله بجاهنا تلاك ثم سهدي عليه صلاة دائما لم تستطيع وقد جد
Hakika musaila mutul kazzab ya yi matuƙar ƙoƙari في تحقيق دعواه a cikin tabbatar da da'awarsa ta ƙarya جهده matuƙar ƙoƙarinsa ولكن ربي sai dai cewa ubangiji na غالب marinjayi ne كل فيلك a bisa duk wani ɗan ta'adda duk wani sadauki to ubangiji na mai rinjaye ne a kan shi فهو زبد shi musailama kumfan banza ce kurum قد زهزه الله كيده hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tafiyar da kaidinsa منافع الخلائق ma'amfanar halitta وتبقى sai ta wanzu ترتقي kuma take ta ci gaba wannan aya ne shi ya narka ta haka kwarai da gaske aya ce musamman wannan amma zabadu sai zahabu juhal wa amma ma yanfa'u nasa fa yamkusu fil ardi wannan shine wannan baiti wa amma zabadu sai zahabu juhal to musailama kenan wa amma ma yanfa'u nasa annabi muhammad ke fa yamkusu fil ardi to shine tartaki tace ta ci gaba zabadu kun fa banza musailama shikenan sai ta ga a banza dama kun ba haka yake kana kallon shi kamar wani abin kirki sai ya zama ruwa zai ga ya gangara kuma ya abu. amma shi shanin annabi har yanzu yanzu da musailama yana da jika ba zai so a nuna shi a ce kakan shi ne musailama ba ba zai so ba amma shi ko annabi muhammadu har ƙarya ake yi ba da shi ga mutum ya yi rawani ya yi gari gari yana cewa shi jika annabi ne duk saboda alfarma annabi ne shi yasa shi wannan muka ce duk wanda ya ce ma shi jika annabi ne ba shi hadiya eh ba shi hadiya kuma
وإن قريشا sani dai cewa quraishawa كذبوه sun ne musu karefantar da ma'aikin Allah wato sun ne musu karyata shi ko bai bai bai bai karyatu ba sallallahu alaihi wasallam وقاتلوه kuma sun ne musu yaƙe shi annabi ba a taɓa yaƙa shi ba eh ko so daya yau yana biya hudu ya biya ne ba magan ma abota fasikanci أباد جموعا manzo Allah ya halakar da rundunar yaƙi كذبوه waɗanda suka nemi su tarefantar da shi وهاربوه kuma suka nemi su yaƙe shi أفاد علوم الحق manzo Allah ya fa'idantar da ilimai na haƙiƙa كل مصدق amma fa ga duk mai gaggatawa wanda iya yadda ne zai samu
خلوه sun nemi su soki manzon Allah وآذوه kuma sun nemi su cuce shi عتوا saboda shishigi فلم يزل amma manzon Allah bai gushe ba برفق da tausasawa ولين da kyakkyawar siyasa مرشدا yana shiryar da كل موبك duk wanda ya guje wa addinin Allah sai annabi ya lallaba shi shigo da shi addini eh yasa annabi bai so a- a- a taba wanda ba musulmi ba sallallahu alaihi wasallam addinin sa lafiyayyen addini ne ba addinin hauka bane a zagi wannan a jefu wannan a fata shagon wannan a yi hauka ba duk ba haka annabi shi ba sallallahu alaihi wasallam da yawa saboda kyawawan halinsa waɗansu daga cikin manyan sahabbai suka musulunta da yawa ma musuluncin ma an shige shi ne saboda ɗabi'unsa ba ba dan mugun hali ba sallallahu alaihi wasallam bai da mugun hali ko ɗaya
فيا ربي ya ubangiji فاصلب بي ka shigar da ni صراط محمد tafarkin annabi Muhammadu ويا ربي ya ubangiji ka انصرني taimake ni على كل مبكي a bisa duk wani mai walƙiyar tsashi eh mubriki wanda saboda tsaban masifa yanda ka san walƙiya haka yake a tsashi da kulumboto da asiri sai ce duk asirin mutum Allah taimake ni kan shi duk kulumbotan mutum Allah taimake ni kan shi Allah duk tsafin mutum ka taimake ni a kan shi sai da aka waye gari sai wardiyallahu ta'ala anhu lokacin farkon bayyana failan nan aka dinga binne miyagun abubuwa shehun an fito sallah asuba ne har faɗi ce ce kar wanda ita ka wuri sai inda na taka ko inda sirin bai ya taka shehu sirin bai shi za kullum muna faɗin magana cewa shehu sirin bai yana ɗauke da tsabu guda tara arbabu tahasin har yau ban warware wannan magana wata rana kuma za mu warware bi izinin Allah tabaraka wa ta'ala za a ji cewa arbabu tahasin waɗansu mutane ne su tara a duniya duk wanda ka gani musulmi albarkacinsa ake kare su wallahi duk dafa in duniya waɗannan suke dafa in ka zai tsina ma komai kana da yi ne kuro waɗannan taran suke to shi usulun bai zamanin zai ran shi kaɗai ke yin taran aikin su kaf to da ka duk tsafi duk asiri kai in shi in kana son sai usulun bai shi kenan bukata ta biya har ina faɗi mutane suna gani kamar wasa wani mawundi ina faɗi na ce akwai sunan shi a jikina cikin layuna ma akwai sunan shi mutane suna ni in a ga mu mutum babba sai in rubuta sunan shi kawai in yi laya wallahi ko kuma in dinga rubuta ina sha eh mana a to sai ka zauna kana wa ya rabbi ya ubangiji hakik ne ka tabbatar da ni in ji shehu ibrahim shehu ce ka tabbatar da haƙiƙini ka tabbatar da ni shine mana ka tabbatar da ni ka haƙiƙantar da ni da yawa mutane in an ce haƙiƙa mutane suna ɗauka wani abu ne shirme wato akwai shedanu wanda ke suna mai da lamarin shehu ibrahim wasa ba shi ya ce ba zai sallah ba ko ya ce ba zai azumi ba ko ya ce ba zai kaza ba, ko ya ce ba zai kaza ko ya ce duk abin da ya ga dama zai aikata abin da shari'a ta hana wannan ba sa cikin lissafi wannan shekaru ne kuma amma ma'anar wato haƙiƙa shuhudin zatin Allah min tilqa'i nafsika ala kulli halin ayyul matwallu wa sammu wajhillah shine ma'ana in mutum ya zama ka ya zama ɗan haƙiƙa sura kar a ɗauka wai wani aure a ce ai wani ɗan haƙiƙa ne in an ji ana irin wannan maganganun a ce wannan ba shi ne haƙiƙa wacce mutane suke magana a kai ita ce ɗabi'ar banza ɗin nan wanda kowa ya sani amma babu yanda za a mutum baya watakila na fulfuli ma ya fi kai ya fi ka komai na ibada ka yanki magana kan ka cire dan hakika Allah kai zalunci kuma Allah ba zai barka ba to da haka ai in mutum ya karkacewa addini ko ya bar addini abu ne a fili da an ganshi za a sani ayyukansa ma za a gane amma maganan hakika ko abin da ya shafi Ibrahim dan mutum ya furta shi in ma ka zargi shi ka bata kanka lokaci ba abin da zai cuce shi abin da shehu ran ya zo da shi da ya san illa ne da shi bai zo da shi ba ko da bai faɗi ba to wannan shi ne mutum wa fassar qulubana sai ya ce Allah ka bude ka ganar da wato zukatanmu ka bude idanuwan zuciyarmu saboda idanuwa hudu ne akwai idan ka akwai idan zuciya wa sahabi kuma ka bude idan zuciyoyin almajiraina wa abadi ka bude idanuwan zuciyoyin masoyana wa kullu muwaffaqin sai ya ce kai ba su kuma duk wanda Allah ya masa gam da kyakar shi na ka bude mai ido duk wanda ida shi yin muwafaka wato muwafakan nan shine ka haɗu da wani cikin almajiran shi kuma wanda da cikin masoyan shi shi kenan an- Allah ya ma muwafaka ce bijahi nabiyil haqqi sai ya ce ba dan dabara ta ko karfi na ba dan alfarma annabin gaskiya thumma sahabihi sannan dan alfarmar sahabbansa alayhi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi qaiman har abada salatin ya ta gudana lam tufattaki salatin da ba a buɗe murfinta akan hanya duk salatin da kai sai an buɗe shi kama sai ta halara muhammadiyya akwai mala'iku guda biyu bakin kofa halara in kai salati da ya taho zai taho kaman mashi sai mala'ika wanda suke su ne bakin kofa halarar ma'aiki sai sai ya kama salatin sai ya rike sai shi to a shiga a kai mai gida sai ɗin ya ce a'a ka san shi fa ƙayyibun ne la ƙawul illa ƙayyiba sai duba shi ka gani yaya ka san salati ko wani aiki yana fitowa ne daga zuciya duba ka gani ba wani abu don aka duba salatin aga daga zuciyarka ga wani hassada nan ya ɗin goge salatin sai aka ka gani ga hassada nan goge shi sai a goge sai ce, a ka ga wata ƙarya nan goge sai a goge ga wani girman kai nan goge sai a goge ga wani munafunci nan goge ga wani hikidi nan ga wani sai ce to kaga da sai wa annabi salati shi ya san salatin shi abu ne mai kyau kuma gashi duk an gugutsare shi a jefa cikin bahar taubati ya yi salati Allah ya gafarta mai duk zunubai shi to sai ga mutum yana ta salati amma istighfari bai sani ba sai tsabar shi shige billahi nan to shine shi yace wannan salatin lam tufattaki kar wani mala'ika ya kuskure ya buɗe ta sai ta shiga halala الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المحضر والفاتح بنظرة تاتي لنا بالزبر آه.
dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake buƙatar komai da komai amma shi dai da buƙatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a akwai cikin jami'u shu'ulul khalqi da muka karanta da maulan mushi Ibrahim to mun dan fara fadin wasu abubuwa game da abin da shu'ulul din ya kunsa همه وصلاة تراكينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه كأني من سلمى وليلى وقليلا تلف ila
منزلا لذكر الله من سر اتباع قبله على آدمي كان فرعه الصلاة لذكر الله لم يذكر الحق غيره مدى الدهر والأيام غير ما نرسلا لذكر الله تعروف هاديا عزة لدى ذكره والقلب سلام التلا لذكر الله لا بل جنان بنشره ومن أولياء الفرد مدرم من جمع الله فلولاه لا تلقي ليادا فإنه لبذرة هذا الكون إذ كان من جمع الله ولولاه لا رضا يأتي به لا ذات فأي به غير المرتقى الفريق جمع الله ومن بصفات المصطفى لا كله حياة وموتا نال دم الله معاصر خير الخلق خير محسر بسم الله الرحمن الرحيم
wato mai zalla sallallahu alaihi wasallam ya yi gwagwarmaya kwarai da gaske da waɗanda suka yi da'awowi iri-iri na annabta din nan wato shi ne sai mana bayan waɗannan abubuwa da ya farfaɗi lokacin da aka saukar da tabbat ya da adina hajjin wa tabba ya ce shi ma ya saukar masa da irinta abin da ya ce cewa ya dubda ubin fi dubda ayin lakum tanqinin lan ma'u sabbin wala sharaba tamna'in رأسك في التين وذنبك في الت- رأسك في الماء وذنبك في التين ويا قادي دان قادي biyu. kana da tsafta kwarai akwai tsafta gare ku wato kai ga ka cikin ruwa amma ba ku ɓata ruwa kanka yana sama ruwa amma kuma bindinka yana cikin tabo wai shi na shi wayin kenan da aka saukar da zariya fi zarwa sai ya ce wai shi ma an saukar masa da irinta shi amma tashi والذاريات ذرعا والهاسدات حسدا والذاريات قمها والداهنات دهنا والخابزات خبزا والساردات سردا واللاكمات لقما إهانة وسمى لقد فضلتم على أهل يا شنو بين الجري ويشي كذا من الله صلى الله عليه وسلم في كلمة دي والله قوم الرش قوم الرش المسلم متكيانس in annabi ya faɗi aya wallahi sai ka nasu amma shi shakki ka ji wai shi nashi wa zariyati zar'a ya rantse da wanda suke yin shuka shuka wai wal hasidati hazza ya rantse da wanda suke yin jirgi jirgi eh wa zariyati kama ya rantse da wanda suke sheƙe alkama sheƙewa wa dahinati dana ya rantse da waɗanda suke wato masu masu niƙa nika warkaji za ta yi kaga dan kawo ne wa shi wai ya rage wai wai wai wai wai ya rage da waɗanda suke suke nika nika wal khajizati khubza ya rantsi da mata masu waina waina wasari dati sarda ya rantsi da masu tuka tuwo tukawa wallahi ma ce laƙama ya rantsi da masu yin loma loma wannan jiki ne gani za karatu harfin dal to harafin dal yau kuma za mu tashi da ane min salma walaila wa kallila
da aniya sai ce Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala ne yace kai ku raba ni min salma daga ambatan Salma wa laila da Laila wa kallila kuma almajirai na ku karanta wa kawunan ku tazakkura yawan tunani rabbatul jadaid mata mabota gashi mujjala abin kitsewa wannan fassara farko ce da ani ku raba ni min Salma daga ambatan matan nan kyakkyawa sarauniyar kyau mai suna Salma wa Laila da matan nan mai suna Laila. Fassara ta biyu sai Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala tun da ya taso shi dama bai san irin wannan ba. bai sani ba ba abin da ya hada shi da irin wannan ma tunani. Da an ya kai kuraba ni ni Salma daga ambatan fardaniya wa Laila da jami'iyya suna cewa ni zauki ne ni kudi ne kai kuraba ni da wannan mutum تذكر وقلل وما كقرن سوى كونه تذكر ربات الجدائل يوم تنان ما أبو تام قامات مبتلا أبا بن كفا أتي أن كفا كيني قد جيشن أن كفا ونن شيني قد جيشن يسي دكو بو ونن تنان
لذكر الذي abin da yasa nake ku raba ni kuma ku raba kawunan ku saboda ambatan wannan da min zikrihi daga ambatansa ne saboda ambatansa ne tiba aka karɓi tuba ala adami bisa annabi adamu qablahu sun kamu wato saukarsa a duniya sun kamu haihuwarsa annabi adamu abin da ya faru ya faru ya ta neman Allah gafarta masa bai gafarta masa ba sai da ita wasuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yau annabi salati sai Allah tabaraka ta'ala ya amshi tubansa shine sai yace to an amshi tuba saboda ambatansa a bisa annabi adamu tun kamin ya zo duniya izkana lokacin da ya kasance far'an manzo Allah shine al- wato shi reshe ne mu'assala abin kafa asali wato gimana far'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsani mu'assala kuma shine baban Adamu far'an shi tsani ga Adamu mu'assala kuma shine baban annabi Adamu لذكر الذي na ce ku raba ni da ambatan gausiya da qurbaniya da farja- fardaniya da jami'iyya da zikirin lazi dan ambatan wannan da غيره wani fa لم يذكر الحق bai taɓa faɗin gaskiya ba ko sau ɗaya wani annabi bai taɓa faɗin gaskiya ba tun da aka halicci duniya wani annabi bai taɓa ambatan Allah ba ko kuma wani annabi bai taɓa faɗin gaskiya ba مدى الدهر matuƙar zamani والأيام da kwanuka خير ما نرسل manzo Allah shine mazubitin abin aikowa لذكر الذي dan ambatan wannan da وادية zuciyata تعبوه take bujirowa عزة saboda raurawar jiki لدى ذكره duk sanda aka ambaci annabi shi kenan sai zuciyata sai ta bujiro saboda jikina dole zai kaɗu والقلب zuciyata صار sai ta zama مقتلا a bar kashewa a cikin annabi din. Eh, Sana'i ne wannan damar.
لذكر الذي Don ambatan wannan da ذهب الجنان aljanna ta yi daɗi بنشره saboda yaɗuwar ƙamshinsa.
ومنه Daga ƙamshin manzo Allah ne, ضياء البدر wato daga hasken manzo Allah ne biya ulbadri wata ya samu haske.
بدرا Har ya zama cikakken wata مكملا abin cikawa da hasken ma'aikin Allah. Eh, wata ya samu kamala ne saboda annabi, ba don hasken annabi da wata bai samu kamala ba.
فلولاه sai da ba don ma'aikin Allah ba, لا تلفي ليادا da ba a samu wani ɗaya a duniya ba, فإنه domin cewa shi manzon Allah.
نبذرة هذا الكون Wallahi shi ne irin da aka shuka wannan halittar ta tsaro إذ كان مرسلا lokacin da ya kasance abin zubowa. Abin zubowa, wa arsal na sama alaikum midraran. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sako shi, an zubo shi, an aiko shi, an turo shi. Sai yayi. Manzon Allah aka zubo sai annabi Adam ya tsiro. sai ga mala'iku su- sai farko alƙalamul ala ya tsiro sai lawul mahfuz ya tsiro da ya tsiro sai al'arshi ya tsiro sai kursi ya tsiro sai al'arshi ya tsiro tsirowar kursi sai aka samu zamani da makani samun kursi babu zamani babu makani babu maganan wai Allah sunan shi Allah ko lokaci kaza ya faru babu wannan samun kursi in to ya za a yi ma babu yanda za a yi ma wani abu ya faɗu sai da kursi kursi shine agogon halar Allah agogon halar Allah to daga kursi ne aka fara lissafi to saboda haka a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne irin da aka shuka wannan halittar baki ta sai ta furo daga ƙasa.
walaulahu Kai da ba don manzon Allah ba, la arda hayati da ban yadda da rayuwata ba bi lahzatin daidai da kiftawar ido ka ga maganar da muka faɗi ɗazu ta tabbata nan. Izan shi Ibrahim yana numfashi ne da numfashin annabi, yana gani ne da ganin annabi. yana motsi ne da motsin annabi yana natsuwa da natsuwar annabi mu kuma muna gani da ganin shi ibrahim muna motsi da motsin shehu muna natsuwa da natsuwar shehu haka ko da ke abin da kamun ya zo wurin mu fa sai ya jujje wasu wurare an rage mai zafi eh in ba haka ba zai yiwu ba idan ya taho daga annabi ya sauka a zafin shehu shi ne za ka ji mazaransa da ya kullo din nan yake faɗi ke cewa fama fara min zatin nabi muhammadu talakar zatul khatim in ji kudurin nazihi talakkar za su lahati dole wasiɗati kama ta talakka kullu faudin min anbiya wa rusulun alayhi min jami'an tahiyyati sai shi tijan ya faɗi ya ce duk abin da ya taho daga zatin annabi kullu ma ta fara duk abin da ya taho daga zatin annabi zatin annaba za su karɓa duk abin da ya taho daga zatin annaba zati ne ne zai karɓa daga ni ne yake farraka zuwa ga wujudi to anan ne sai tijan bai gazuwa kamar yadda na faɗi kullum ina wani na ƙara wuta in na ce shehu tijjani shehu ibrahim nake nufi in na ce shehu ibrahim shehu tijjani nake nufi na farka baina ma to saboda haka alkyabbar da shehu tijjani ke karɓan madadi cikin tekun hakika muhammadiyya sauran halitta ba ta gane cewa shi ba annabi bane shi yasa waliyai da yawa manya suka ce mun karbi kaza a wurin annabi mun karbi kaza a wurin annabi amma ba haka bane shehu tijani ne yake ba su saboda kamarsa da annabi ta yi yawa wasu su dauka annabi ne ba su sai su ai annabi ya ba mu kaza shi ne shehu tijani ce kullu shi yake aka zo annabi da gairi dukkan shi wannan wuri na suka karbi tarikun su a hadarar gairi shi yasa tarikun su ba kar suka gangaro daga sayyidina ali amma tarikar shehu tijani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye annabi ce ashabuka ashabi salami buka salami kaza kaza kaza da sauran to saboda haka haka lamarin ke duniya har abada kai shi Ibrahim yana magana shi shi ne yake magana in duk abin da zai gudu duk abin da kaza ce shi Ibrahim ya ce kaza ko shi Ibrahim ya ce kaza to ka kaddara haka abin yake eh kar kai kokonto mu je zuwa fahayyun sai yace ka ga rayuwa bi ghayril mustafa ba tare da rayuwar al-mustafa abin zabin Allah ba albat wato a nan shehu yana nuna mana dole ku shi ne fana'i in mutum bai kokari ya yi fana'i ba to ba rayayye ba ne. shi ya sa duk natsuwan mutum mutum ce shi na tsatse ne ai muna magana cikin hakika muna magana kaza kaza ita wani maganganun banza da hayaniya da zai kai dai da gurnani na na na na- na karnuka wato wannan duk ba zai taɓa damu ba abin da ya sa wallahi matukan mutum bai zare ba wallahi ba zai taɓa sanin waye annabi ba dole ne sai ka zare to sannan ka dawo ka samu hankali amma a filin annabi bai yiwa kana cikin hankalinka ka gane shi bai yiwa sai da ka duk sahabban na rikitattu ne ka duk ka duba maganganun ka gani ba annabi ne ke cewa man arada an yamshi ila al-mayyiti yamshi man- man arada an- an- an yanzu ila al-mayyiti yamshi ala wajhi al-ard fal yanzu ila Abi Bakr as-Siddiq duk wanda yake so ya ga matacce a ban- bayan kasa yana tafiya kalla Abu Bakar to gashi ko da yamma an cire masa ci to shi ne ne ke fa hayyun da gare ne kafal badri ko ne la sai kai fara'i ka karar da komai ka tabbatar da samuwar annabi sannan ne al'abarin ka zai kyau amma mutum ka zauna ya kira dole na tsatsi ne ai ko na tsatsi ne suwa na mahaukata ne ai suwa na basu gane ba ku kaɗai ne kuka gane to ku je da ganewa ku ku je da gane shi Allah lamarinsa ba a fili yaudara mayaudari zai yaudararsa asirinsa zai tuni Allah kuma lamarinsa har abada lamarinsa ɗaya ne kuma lamarinsa tabbatacce ne lamarin nan nasa kuma annabi ne to saboda haka lallai wannan kamar wasiya ce shi yake mana kun ga rayuwa fa hayyo ka ga rayuwa da gairi mustafa ba tare da abin zaɓin Allah ba yani in kai numfashi ba tare da numfashin annabi ba to ya za a yi ma numfashin yayi zai ya to saboda haka abin da ake so ka gane shi ke numfashi ai kowa numfashin sa na annabi in annabi bai numfashi ba ba za ka yi ba in annabi bai gani ba za ka gani in annabi bai je ba za ka ji ba to saboda haka shi ne dalilin da yasa waliyai mahdiyai kamilai wanda suke saduwa da zatin ma'aiki ya kazata sallallahu alaihi wasallam suka ce duk ran da ba ya fara ganin annabi in ya ga annabi ya kazata to da daren nan ba zai ƙara jin ɗanɗanon gishiri ba zai ƙara jin ɗanɗanon siga ba ba zai ƙara jin daɗin iyali ba sai dai umarni kawai in ka ji ya ji siga ya ji ɗaya to annabi ya ji gishiri ma in ya ji annabi ya ji haka iyali saboda haka shi ne har wani bawan Allah yake faɗi kisa wallahi ban taɓa rabo da rayuwar annabi a jikina ba ko da lokacin da zai yi inzali tare da matata saboda haka haka yake
albadu wato ba tare da rayuwar almustafa ba albadri cikakken wata
umila to wannan rayuwa wulakantacciya ce yadda ita kawai ba ta da amfani wa man bi sifatil mustafa
wa man bi sifatil mustafa duk wanda ya kwashi sifofin amintaccen Allah abin zaɓin Allah ala kullahu kuma ya ladabtar da kansa da su wanda ya ɗero sifofin annabi ya ladabtar da kansa da su hayatan rayuwarsa wa mautan da kuma mutuwarsa nala izzan wannan labudda zai samu buwaya mu mubaddala abin girmamawa kaga wannan sai yana nufin ya rajo Allah ta baraka ta dama duk abin da za ka yi duk girman da za ka nema in ba da annabi bane shirme ne in ƙarya za ka yi sai za ka yi ta ƙarya waɗanda ka cewa ƙarya ana nan za su gane matsaraci ne kuma za su watsi amma in ka watsar da kowa ka tsaya wa Allah da annabi ka tsaya wa annabi kawai kai ta hidima kai ta salati kai ta tafakkuri da muraqabarsa an ce ga sharifi yi hidima ko da kai sharifin ne haka shi Ibrahim ya kuɗi yanzu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ko ta'ala ba mun faɗi salsalar sa ba anan sai bi rubal arabi to amma ka taɓa ganin su ƴaƴansa ko wasu sun taɓa zuwa da wani kalma ta cewa su sharifai ne ko amma kuma sharifan ne rubal arabi shine farkon kakansu da ya fara zuwa su da ya aure sai ga daila har aka haifi kakanni har aka haifi shi Ibrahim to amma saboda tarbiyyar shi Ibrahim yace wasiya cewa duk wanda yake shari'i almajirin sa hidimta wa sharifai in dai kai shari'i ne to kai wa sharifai hidima kawai in dai kai almajiri na ne kuma in kai almajiri na ne wani ya ce maka shari'i ne ko ƙarya ke ba shi biya kar ka tsaya kai tantana ko ka tsaya kai shakka kuma tijjani radiyallahu ta'ala wa ta'ala ne yace kai ko ɗanka ne ido kike ce shi shari'i ne ba shi biya yace wataƙila uwarsa ce sharifiya sai da kan mu mun gina akan taslimi da akan inkari ba mu akan husnul zanni muka gina sai da kan ka gama cewa su zanni to dama sai da alaka da shi Ibrahim sai da ka gina hadi a baki ne alaka da shi Ibrahim wallahi sallahi zuciya a take take duk abin da yazo za ga mutum ya karbe shi amma ga mutum yana mummunan ga su zagi wannan ba ta wannan zagi wannan ba ta wannan ya kuskuskan ya fadi sun ya kuskuskan ya kayya ne da awanan na ga annabi jiya shekarun jiya malaika jibril ya ce min kaza wa shi ibrahim ya bani kaza wallahi tallahi duk wanda yake wannan asirin sa ya tona kan mu wannan kaida ne saboda haka mutane su tsaya abinda shi ibrahim ya zo da shi ba abin da yake ba a banza sharifan murtaniya za su dauki fatanya su je gona shi ibrahim su tare ba wallahi ba a banza bane saboda haka in mutum ta bai wannan ba sai dai kawai tsaya a haka a ta girma duk inda ya zo a bada a dauko kuɗi a bashi amma ya ci abin da ake ji a annabi wallahi ba zai ji ba wallahi ba zai ji ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dini akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka saba fadi akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inni ja'ilun fil ardi khalifa akwai Allah sallallahu alaihi wasallama inni khaliqun basharan min dini saboda ka annabin inni ja'ilun fil ardi khalifa shi ke dauke da maqamin innaka wa innaka latadi ila siratin mustaqim annabi inni khaliqun basharan min tin shi ke dauke da innaka la tahdi man habatta saboda haka wanda ya san annabi turbaya ne an halice shi uwa da uba wane ne eh, daga annabi adamu aka yi shi aka kwaba kasa aka yi kaza aka yi kaza to shi kenan a wurinsa innaka la tahdi man ahbabta annabi zai shirye da wanda yake so amma wanda ya san annabi inni ja'ilun fil ardi khalifa to shi kenan shi annabi hayyu hatta al'ana ma badalat risalatuhu annaba ra'ayi ne har yanzu kuma annabtarsa da manzancinsa bai kare ba bai lalace ba kuma yanda annabi ke da jikoki a zahiri haka annabi ke da jikoki a baɗi billahi nabi yanda ake samun hafizan qur'ani a zahiri zati zatin Allah shi ne alqur'ani yasa ce ma farradna fil kitabi min shay zatin Allah gaba ɗaya yasa in ba annabi ba kowa ya mutum sai zai- sai dai zama furqani amma annabi shi ne qur'ani sallallahu alaihi shi ke dauke da komai to waɗanda yake sun yi hala'i irin wannan da shi yake fa hayyin da gari musa al-badr umila sai ran annabi sai ya haifi rayukan su sai su zama ƴaƴansa to haka al'amari yake tafiya kullum haka al'amari yake tafiya kullum saboda haka ya kamata lallai a dadabi mu fa Allah yanda ya kamata kun mu tsaya mu fahimci kiran shi Ibrahim sai Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala yanda shi ke gane zo da sharadi uku a cikin dariƙa haka ya zo da sharadi uku a faila sai ta ja nuna da sharadi uku yan shiga ba a fita ba a hada da wata dariƙa ba a zuwa ziyara wani wali mai rai ko matacce sai Ibrahim yana da wasu